أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا قوما قوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya daidai da biyar ga watan shida miladiya haihuwar Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Mun samu azumi guda goma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya rasu ke ce ma goma na marmari yanzu za a shiga goma na wuya ko ba haka ba. goma na murnar sallah goma na marmari saboda lokacin aka fara goma na wuya saboda ana jiran wani abu ya zo duk lokacin da dan adam yake jiran wani abu to yana cikin sanani saboda su ba na farkon azumi bane sannan kuma su ba na karshe bane na murnar sallah ana jiran goma su zo shi yasa ake ce musu goma na wuya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci a jiya mun tsaya aya ta 81 zuwa aya ta 82 insha Allah daga nan zamu tashi muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى يتي أفلا يتدبرون القرآن shin su munafikai na akan siyakin su ake ba su yin tadabburin alqur'ani mun ka fassara da bayani da ka'idodi na tadabburi a jiya gurgudon abin da ya sauƙaƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani don ai tadabburinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce walau kana min indi ghairillah da alƙur'ani nan ya zamanto daga wajen wani Allah ya zo lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani ba dan kadan ba wanda ya fi a kilga za a samu kurakurai masu yawa ina fatan kun fahimta kenan ba a samun sabani cikin balaga ta alqur'ani wata aya tana da balaga wata aya ba ta da balaga da haka ne inji ustazu dr wahbatu zuhairi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tafsir munir yace to kenan da mutane sun iya kawo wa dai daga cikin ayoyin alqur'ani amma da yake dukkan alqur'ani yana da balaga mutane ba za su iya kawo aya dai ba irin ta alqur'ani sannan kuma da an samu sabani ta hanyar ma'ana wata aya ta warware wata to nan ba ba za a samu wannan ba nan a ce alkur'ani wannan ma'anar shi mai kyau ce wannan ma'anar shi mai kuskure ce a'a alkur'ani nan cikakke ne sannan kuma tartibin alkur'ani daidai yadda Allah yake so aka yi shi shi yasa duk da yake kana ganin ana cikin wata magana an shiga wata magana malamai sun yi littattafai na yin bayanin munasaba tsakanin wannan aya da wannan aya bayan wannan aya wannan aya ta zo ga dalili imamul biqai yayi littafi ya sanya masa suna wato nuzamu durar fi tartibil ayati was suwar yadda zaka sani aya ga dalilin da yasa aya ta zo bayan aya kaza sura ta zo kuma akwai bincike da dama da malamai suka rubuta ina fatan kun fahimta dan haka lawajadu fihi ikhtilafan katira wannan yake nuna alqur'ani daga wajen Allah yake an gane ni duk da dan adam zai yi littafi za a iske akwai kurakurai a ciki maganganun nan mu akwai kurakurai a ciki duk wata constitution wanda za a yi a duniya duk wani tsari wanda za a shirya a nan duniya sai an iske akwai kurakurai cikin shi ina fata kun fahimce ni shi yasa kuke ganin cewa duk shari'o'in da ake kawo a wannan zamani suna buƙatar canji France yanzu suna da cinquième république an canza kundi na biyar ko ba haka ba mu da ƴaƴansu muna da kundi na shida Najeriya tana da kundi nawa kullun sai an yi mu kundi kwaskwarima ina fata kun fahimce ni na bakwai muke ko ba haka ba a nan Niger me yasa saboda ɗan adam ne yake yin wannan abin duk abin da ɗan adam ya yi yana da matsaloli saboda waɗanda suka ƙirƙira wannan kundin yana yi a lokacinsu amma a lokacin da ba nasu ba baya yi dole sai an canza saboda kusur na ilimin ɗan adam abu na biyu waɗanda suka yi wannan kundin suna da sanin waɗansu abubuwa ne da suka shafi al'ummarsu ko kan al'ummarsu ba su san komai gaba ɗaya ba sannan kuma duk wanda zai yi kundi in dai dan adam ne sai ka iske ya tasirantu da wani abu akwai wanda yake so akwai wanda baya so shi yasa in zai yin kundi sai shi kalli masoya ne ya kalli waɗanda ba masoya ne ba duk wanda zai yin kundi akwai waɗanda shi ke tsoro da haka kundin nan ba zai taɓa mutanen da yake tsoro ba dan ya san halin su in yace zai yi kundin da zai saba musu za a samu matsala duk wanda yake yin kundi akwai mutanen da yake son ya biya musu bukatar su a matsayin shi na dan adam dan haka kowane kundi zai tasirantu da mutanen da suka kirkira shi da irin ilimin su da mazhabar su da aqida su da komai amma Allah shi ya halicci sammai da kasai don haka in dai ku turawa ku kuka idan kuka yi na'urorin ku ku kuke ba da dokoki da ka'idodin da ya kamata a bi waɗannan na'urorin su yi aiki ko ba haka ba bature da yayi mota sai ce me ake sa mata isan sai ake sa mata ko ba haka ba wata yi ta diesel diesel yace me ake sa mata gazuwal ko hetar ko ba haka ba to idan ka ɗauko isansi ka sanya ma diesel tana tafiya idan ka ɗauko gazuwal ka samu mota mai tafiya da essence tana tafiya don mi don ba haka su suka yi ta ba to Allah da ya halicci duniya sai ce in ana son duniya ta zamna lahiya in ana son a ce nasara abi alqur'ani walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da haka duniya ba ta zamna lahiya sai an bi littafin Allah Allah ce lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin alqur'ani Imam al-Qurtubi yace la yadkhulu fi hadha ikhtilafu alfazil qira'ati wannan sabanin da anka ce to ba ana nuhin sabani ba na lafuzzan alqira'at qira'o'i sabanin su bai shiga da ciki domin qira'o'i sun saba ma juna zamu zo mu bayani akan su wa alfazil amsali da lafuzza na misallai da aka buga an gane ne an tattanza misallai a bada wannan misali a bada wannan misali wannan an samu ikhtilaf a cikinsa ko ba haka ba wa dalalat ko ko ma'anonin da alkur'ani yake ɗauke da su wa maƙadiri suwar da adadin surori surorin waɗansu sun fi waɗansu yawa ko ba haka ba in ka kalli bakar ka kalli wato alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai kaga akwai jayawa mai yawa ko ba haka ba duk da yake idan muka kalli albaqara menene albaqara saniya ko saduwa inji waɗansu menene alfil giwa shi yasa yaro da aka zo sallah tare da baban shi kasashen larabawa liman sai karanta suratul baqara aka yi sallah da ita aka yi tafiya aka yi tafiya subhanallah sura ta ke karewa ko ba haka ba gobe sai aka ce to za a zo a yi sallah wace sura ce liman zai karantawa sai aka ce liman zai karanta suratul fil sai ce to shi bai zuwa saboda an karanta baqara sallah bata kare ba balle an shiga suratul fil lamari ya baci dan haka dai maqadirus suwar surori sun bambanta wal ayati da ayoyi wannan ikhtilafikin bai shiga daga cikin walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda ibnu abbas ya ruwaito shi cewa cikin babu fadailul qur'an manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf an sabkar da wannan alqur'ani akan harufa guda bakwai ina fata an fahimce ni ko kuma fuskoki guda bakwai faqra'u ma tayassara min ko karanta abin da ya gwargwadon abin da ya sauƙaƙa daga gare shi lokacin da sayyidina Umar lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu tare da wani sahabi da ake cewa Hisham shi sayyidina Umar radiyallahu an sai ya iske wani yana karatu sabanin irin surar da ya sani sabanin irin karatun da ya sani sai ya ja shi suka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wato sayyidina Umar karanta ya karanta ya ce ma Hisham karanta shi ma ya karanta sai ya ce dukkan ki yadda kai Umar ka karanta haka an ka saukar da shi yadda kai ma wato Hisham ka karanta haka an ka saukar da shi wannan ya nuna cewa alkur'ani yana da fuskoki guda bakwai to waɗannan fuskokin su ne aka yi ta saɓani a kansu waɗansu sai suka ɗauki cewa su waɗannan da an ka ce unzila ala sab'ati ahruf su ne alqira'atu sab'a wannan ra'ayin ba gaskiya bane domin qira'o'i waɗanda suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qira'o'i ne guda goma ina fatan ku fahimce ni wanda za mu zo bayani dai muna za mu yi bayani akan su wadan suka ce abinda ake nuhi da ahrufi sab'a sune lughat harsuna ko yare guda bakwai ina fata an fahimce ni wannan sabani ne wadansu abin ga ra'ayi ne na wadansu malamai wadansu malamai suka ce a'a shine bayanan hukumce hukumce na fiqh guda bakwai ne alqur'ani yazo da su ibnul jazari dut ya watsar da wadannan ra'ayuka bai ba su karfi ba yace a'a nan lokacin da sayyidina umar ya samu sabani da shi da hisham ba sun yi sabani ne kan mas'ala ta fiqh ba ko kan mas'ala ta lugha a'a sun yi sabani ne kan yadda ake karanta alkur'ani duk da yake waɗannan aharfu sab'a shin ana aiki da su har yanzu koko guda ne ake aiki da su dan ya ce faqra umma ta sarmin akwai sabani amma yace sabanin qira'o'i guda goma da waɗanda ma ba guda goma ba yace dukan su bai wuce abubuwa guda bakwai yace na farko kaga ahruf wato alwajhu kenan domin kamar annahiya ne domin alharfu wani lokaci yana nuhin nahiya ko gabar wato abin nan dutse yace akwai sabanin da alharakat harakoki su ne suke bambanta dunal ma'ana amma ba da ma'ana ba sai zaman to wasali ya bambanta amma kuma ma'anar guda ce yahsabu annama lahu akhlada ko yahsibu annama lahu akhlada kaga da yahsibu da yahsabu wasalin ya canza amma duka ma'ana guda ce yace to kaga sabani na farko kenan yace akwai sabanin da kuma al-ikhtilaful ma'na ne duna sura ma'ana za ta canza amma kalmomin alqur'anin tsarin su ba zai canza ba فتلقى آدم من ربه كلمات أقراء حمزة فتلقى آدم من ربه كلمات كاغا كلمات سنة إذا من توا فائد سنة إذا من توا مفعول به كاغا ما أنا ذات تنزع أما آرين كلمة بتنزع إذا فتنكم فهمت yace kuma akwai al-ikhtilafu fil hurufi was sura za a samu sabani na al-huruf haruffan kalima su canza was sura kuma da surar ta tsarin take na hay'ata da kamar kalima wala ya'tali ulul fadli minkum da wala yata'alla ulul fadli minkum a qira'ata Abu Ja'far ina fata an fahimce ni sannan yace akwai ikhtilafi na hudu shine al-ikhtilafu fil hurufi wal ma'na an gane ni wanda haruffan za su canza sannan kuma ma'ana za ta canza amma sura ta rubuta kalma ba za ta canza ba shine hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wata qira'a hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat kaga idan zamu rubuta kalmomin asli in an cire digo da za a sa rubutu guda ne tatlu tablu amma ma'anar tablu daban ma'anar tatlu daban tablu za ta jarraba kowa zai ga abin da ya aikata tatlu kuma zai karanta ko ba haka nan bane sannan kuma yace sabani na shidda shine al-ikhtilafu fil hurufi was sura wal ma'na haruffa su canza kama ta kalma ta canza amma ma'anar ta ba ta canzawa ihdinas siratal mustaqim akwai ihdinas siratal mustaqim ina fata an fahimci ni kaga wato wannan qira'a ana karantawa da sadun wannan qira'a ana karantawa da sinun ko ba haka ba kaga ma'ana ɗai ce amma sinun surat kalimar ta canza amma ma'anarta bata canza ba kuma haruffanta saura daga cikin sun canza yace ikhtilafi na shidda inda ibn al-jazri at-taqdim wa at-ta'khir a samu kaddamawa da akharawa gabatarwa da jinkirtarwa misali falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili sai anka ce wa qatalu wa qutilu a wata qira'a wa qutilu wa qatalu hakan ga inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna akwai qira'a fayuqtaluna wa yaqtuluna kaga wannan sabani ne na qira'at yace akwai kuma ikhtilafi na az-ziyadatu wan naqs shine a samu sabani wajen an ƙara wata kalma cikin wata qira'a wata qira'a ba a ƙara ba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أو تقراء سارعوا إلى مغفرة من ربكم باب واو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين أو تقراء سيكا زوكا الذين اتخذوا لك أجي قرآن ينزون دا أقرب تادا ورشكوك أرون باك اسكي واو سيكا اسكي الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى باتا أنفهم شيني وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه في سورة البقرة a ƙira'ata ibnu amir qalu takhadha Allahu walada an cire wawun ina fata an fahimce ni sannan kuma wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum a wata qira'a yaqulu alladhina amanu an cire wawun wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid cikin suratul hadid wa man yatawalla fa inna Allaha al ghaniyyul hamid an cire wannan a wasu qira'o'i kaga wannan shine sabani guda bakwai wanda ya tabbata abinda Ibn Jazari ya zaba kuma shine abinda mafi yawancin mutane suka tafi akan shi to da wannan sai mu zo mu ismu ce ma ya ku waɗanda kuke cewa ku kuna rike da alqur'ani shi kadai ka fahimce ni alqur'aniyun dan mun ƙara samu wata dama akan su wasu daga cikin su suna karantawa da qira'a ta hafs wasu daga cikin su suna karantawa da qira'a ta warsh ko ba haka ba na zaka saurari shi kan shi malam usman dan gungu zaka ji wani alarma wanda ke jamai da warshe ke karantawa wani alarma da ke jamai da hafsa ke karantawa shi kanshi wancan sale da ke Kano shi ma professor wanda a jami'ar Bayero na, na na English wanda ke jami shi wani lokaci da warshe yake karantawa wani kuma da hafsa yake karantawa to abin tambaya anan sauran kira'o'in ta yi san su ba dan kira'o'i ne guda goma zamu zo mu bayani kansu sai mu tambaye su shin da wace kira'a ne alqur'anin ya sauka tunda ku ku da wani abu in ba alqur'ani ba ku karanta muna kira'a warsh ka cire wata kalima an gane ni to sai ka faɗa min wanne ne fito daga wajen Allah subhanahu wataala saboda ku ku da wani abu in ba in ba alqur'anin ba to kai ka zo ka karanta wa man yatawalla فإن الله هو الغني الحميد ما يمك قراءة قد هكا كرنتا نبي يازو يا كرنتا ومن يتولى فإن الله الغني الحميد سأنت توانت ياتي هو وانغا ياتي غني الحميد باب هو شد الله أكرمك الله إنا دستنبيا ونيني الله سبحانه وتعالى سبك تكون أن القرآن إني قد أبيو كاغا abubuwan sai su zama to suna da matsala ko kuma ka tambaye shi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wasallimu taslima ya za a yi aima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati cikin alqur'ani ni dai ban gani ba ko ba haka ba don haka amma duk da haka nan sai sun tumange sai su ci maka a'a wai ana cewa sunna dan an ce sunna menene sunna a'a sunna tana da ma'anoni daban-daban daban wanne ne kai kake nufi sai ka nuna ga wanda kake nufi don wani lokaci ana nufin sunna ana nufin al'ada ta tafiyar da al'amura yadda Allah subhanahu wa ta'ala tafiyar da al'amura wani lokaci an ce sunna kuma ana nufin abin da yake muqabilul bid'a abin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi umarni da shi ba ina fata an fahimce ni dan haka dai a takaice in sun kawo shubha sai su ce maka ai duk musulmin duniya duk sun kafirta sai wanda da su da musulmi ko ba ka ba ce maka a da yan wani da yan wani da yan wani duk kafirai ne tunda Allah ya ce huwa sammakumul muslimina amma kungiya kaza sunanta kaza kungiya kaza sunanta kaza shi abin da yake so ya cire mutane daga munakasha ta ilimi a ilmance ya dawo da su zuwa ga wani abu wanda zai dauka hankalin su tunda in yace maka ai kungiya kaza sunanta kaza to ai ba musulmi bane waye ga maka ba musulmi bane a'a ita tasmiya ta musulunci ta kowa da kowa ce amma aikin musulmi yana iya bambanta su Allah ya bambanta tsakanin almuhajiruna da al-ansar musulmai ne ko ba musulmai bane to dan me Allah kira su al-muhajiruna wal ansar saboda alaka da wani abu ina fata an fahimce ni huwa sammakumul muslimina kinan su muhajirun da ansar su ma kafirai ne a wajenka tunda bai dace su zamanto da wani suna ba in ba wannan ba amma sai Allah kire su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar dangantaka waɗannan sun taso daga makka zuwa madina sun zamanto muhajirun waɗannan kuma sun taimake su sun ba su mafaka sun taimaka musu iya gurgudun abin da Allah ya ba su sun zamanto ansar to dan haka ba wai ana kallon sunan da mutum ya ɗauka ba ne za a kalli menene manhajinsa me yake aiki da shi shin yana aiki da alkur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko baya aiki da su waɗannan kira'o'in yan uwa saɓanin su an gane ni kafin kira'a ta tabbata kira'a sai ta hada abubuwa guda uku mun taɓa faɗa su ibn al-jazri cikin tayyibatun nashr yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'anu فهذه الثلاثة الأركان فكل ما وافق وجه نحوي ya zamanto ƙira'an nan tana da fuska ta nahau wadda za a iya irabinta domin in ba a iya irabinta ba larabci bace duk ko abinda ba larabci bane ba alqur'ani bane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa kana lirrasm ihtimalan yahwi ya zamanto rubutun da Usman sayyidina Usman yayi ma alqur'ani yana iya daukar wannan kalima ka a ce ba ta daukar ta wa sahha isnadan kuma sanadin ta inganta ta zamanto mutawatira duk da yake akwai khilafu wanda ke cewa ba sai ta zama mutawatira ba amma tabbas jamhurin malamai sun ta cewa sai ta zamanto mutawatira to amma saboda jahilta wannan ilimin ba mu san da shi ba sai a zo mu yanzu in ka ce qira'a nawa ne sai a ce ma bakwai ne wanda ya ilimi ma shi na zai ce ma guda bakwai ne wani in ka tambaye shi ce wallahi qira'a biyu ne a akwai ko ba haka ba ce ma muna da hafs muna da warsh shikenan a'a ba haka bane qira'o'in da akwai qira'a ne guda goma shi warsh da hafsu ba asalan ba qurra'u bane ba qira'a gare su ba riwaya gare su ina fata kuna fahimta ta amma waɗannan qira'o'in guda goma dole a yi bayanin su saboda wata rana abu na farko za ku ji an ce qira'an wani qira'an wani to me yasa ba a ce qira'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba koko me yasa ba a ce qira'an sahabi wani ba me dalili dalili a'a waɗannan mutanen da zamu faɗi sunayen su a yanzu malamai ne waɗanda suka yi karatu sai Allah ya nufi da sunan su wannan abin zai shahara kana karantawa da kira'a kaza a san ka da ita sai Allah ya nufi za a sanya ma sunan kira'a wari amma ba wai dan saboda kira'a ta su bace kira'a mutawatira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su Imam Shatibi da yazo sai yayi wato littafi ya sanya masa suna Ash-Shatibiyya talkhisi ne na wani littafi da ake cewa At-Taysir na Imam Dani sai kawo kira'o'i guda bakwai da yawa daga cikin mutane sai suka sa tsammanin kira'o'in da suka inganta guda bakwai ne amma da Ibn al-Jazari ya ga akwai matsala sai ya ƙara yin littafi ya sanya masa suna Durrul Mudi'a saboda kira'o'in guda uku su cika guda goma su ne ingantattu ko gobe an kai ma tambaya kira'a nawa suka inganta ka ce kira'o'i ne guda goma bari ka ji sunayen waɗanda suka yi waɗannan riwayoyin da masu kira'o'in imamu shatibi a cikin shatibiyya yake cewa fa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al madinata manzila wa qalun isa thumma uthman warshuhum بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو أمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تقبلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا waɗannan ƙurra guda bakwai kenan ibn wato kadiba kuma duk da lamu suke karewa ina fata an fahimce ni dama baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku yayi duk da lamu suke karewa kaga har da shatibiya cikin ilmul qira'at aiki ne sabo ko ba haka ba yace wa abiyatuha alfun tazidu salasatan wa ma'a mi'atin sab'una zuhuran wa kummala dole sai ka hada su in kana son ka san ilmul qira'at shi ko ibnul jazri sai kawo qurra guda uku cikin durrul mudi'a yake cewa wato da ya kawo waɗancan qurra guda bakwai da imamu shatibi ya kawo na farko imamu shatibi ya kawo imamu nafi' sai ya fara da imamu nafi domin a madina yake sai ya ce fa'ammal karimu sirri fi tsibi nafi'un wanda yake na farkonsu karimu sirri mai mutuncin sirri mai babban sirri da mutane ba su sani ba mine ne wannan sirrin malamai suke cewa shi imamu nafi kullum yake karatun alkur'ani sai ɗaliban shi su ji wani ƙanshi yana fitowa a cikin bakinsa sai suka tambaye shi wai wannan ƙanshin turare ne kake sawa in zaka zo yace a'a an yi shekara da shekaru suka tambaye shi to meye sirri yace wata rana yana bacci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mafarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai bude bakin ka sai ya bude bakin sa sai yayi addu'a sai ya tofa a cikin bakin sa yace tun daga ran nan da ya bude bakin sa zai yin karatu in dai alqur'ani zai karanta sai wannan kamshin ya fito suna ne shi yasa imamu shatibi yace fa ammal karimu sirri fi tihi a cikin kamshi nafi'un yace to fa zaka alladhi ikhtara almadinata manzila shi in kana son ka nemi inda ya zauna shi na garin Madina kaji ƙari ina farko to mutum biyu suka yi riwaya gare shi wanda shi Imam Shatibi ya kawo ina fata an fahimce ni wa qalunu Isa to shi ko qalunu asalin sunan shi suna ne Isa thumma Uthman warshuhum shi ko warshi suna ne Uthman ina fata an fahimce ni bi suhbatihi almajd arrafi'a ta'affala saboda sun abuntakance shi daraja mai ɗaukaka ta samu ɗaukaka tunda in ka bi masu ilimi ka samu ilimi za ka samu ɗaukaka kenan yanzu sai mu ce ƙari'i na farko a nan shi ne imamu nafi waɗanda suka yi riwaya gare shi ƙalunu da warshi to ita warshi nan muna da ita a nan Nijar da sauran kasashen duniya sannan kuma ƙalun ta shahara ne a ƙasar Libya zamanin Muammar al-Qaddafi kuma ko yanzu suna karantawa da ita ko ba haka ba to sai mu tahi wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu makka tanna abdullahi wanda ake cewa abdullahi ibn kathir fiha muqamuhu can ne mazaunin shi take to yace huwa ibn kathir shine aka ce ma abdullahi ibn kathir kafirul qaumi mu'tala yayi ma maza tsinke wajen samun daukaka saboda ya samu alqur'ani ya samu ilimi ina fata an fahimce ni to anan har yanzu sai na ja hankalin ɗalibai don wannan karatun bai bukatar mu yi gaugawa ibnu kasir gida biyu gare mu akwai ibnu kasir alqari akwai ibnu kasir almufassir in an ce ibnu kasir alqari shine qari'i wanda ya mutu tun hijira tana da shekara ɗari da wani abu dan haka ibnu kasir almufassir shi ko ya mutu hijira tana da shekara ɗari bakwai da wani abu ina fata an fahimce ni kenan don haka akwai shekaru masu yawa tsakankaninsu su wancan mufassir ɗalibi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiya wancan ko ya riga su mutuwa da shekaru aru aru an gane ni shi yasa wani malami yayi littafi manya manyan malaman musulunci masu suna iri daya duk ya kawo su don ka bambanta su Ibn Kathir kala biyu ne akwai al Ibn Kathir al Makki al Qari'i akwai Ibn Kathir al Dimashqi al Mufassir ina fata an fice ni Ibn Jarir kala biyu ne akwai Ibn Jarir wancan na farko al Mufassir an gane ni mai Jami'ul Bayan sannan kuma akwai Ibn Jarir ba wannan ba wanda shi dan shafi'iyya ne yana da littafi ayatul ahkam ina fata an fahimce ni sannan kuma ya kawo waɗansu malamai wanda sunayensu sun yi kama da juna daban-daban ya bi su wani kaza kamar ibnu hajar akwai ibnu hajar al-asqalani mai fatahul bari akwai ibnu hajar al-haytami duka waɗannan manya-manyan malamai ne amma kuma daban-daban in baka sani ba sai ka je ka buga akwai al-imamu shatibi wanda muke magana akan shi yanzu mai wannan littafi akwai ash-shatibi wanda ya littafi cikin ilmul qira'at akwai ash-shatibi al-usuli wanda ya al-muwafaqat da al-i'tisam da sauransu ina fatan kuna fahimta ta to dan haka sai an tashi tsaye kafir al-qawmi mu'tala rawa ahmad al-bazzi lahu wa muhammad ahmad al-bazzi yayo riwaya an gane ni ga ibnu kathir ala sanadin wa huwa al-mulaqab qumbula akan sanadi shi ko wancan ana kiran shi qumbul kenan rawa ibnu kathir qari'in an gane ni to bazzi da qumbul su suka yi riwaya gare shi to su bu su yi riwaya zuwa ga ibnu kathir ba ala sanadin Ahmad al-Bazzi shi ya ruwaito ga Ibn Kathir to amma ku diba saboda Allah ya tashi sharasuwa waɗanga da Bazzi da Qumbul su ake cewa riwaya su zuwa ga Ibn Kathir alhali ba kai tsaye bane saboda su ne Allah subhanahu wata'ala ya so a san su ta wannan hanya ina fata kun fahimce ni yace to qari'i na uku mun samu biko wa amma al-imam al-mazini yusarihuhum imam al-mazini sarihum yana nuhin balarabe ne wanda tataccen balarabe ne bai hada da abin gaba sauran an gane ni abu amrin al-basri ana kiransa abu amr ibn al-basri fa waliduhu al-ala an gane ni babansa ana kiransa al-ala sai ake ce mai abu basri mai kira suna ibn al-ala shi kuma abu amrin al-basri mutumin kasar basra ne shi kuma da wa da wa suka yi riwaya zuwa gare shi afada ala yahya al-yazidi saybahu فأصبح بالعذب بالفرات معللا wanda ya wuri afada ya zubo ala yahya al-yazidi ga yahya al-yazidi sai bahu kyautatai fa asbaha bil azb al furat muallala shi ko sai ya samu ya samu ilimin da zai sha yau da gobe shine al muallal an gane ni abu umar ad-duri wa salihum abu shu'aib huwa as-susi anhu taqabbala to da abu umar ad-duri da abu umar as-susi su suka yi riwaya ga yahya al-yazidi ba kai tsaye ba zuwa ga Abu Amr al-Basri amma kuma su ake kawowa saboda su Allah ya so a sani da wannan amma ashe akwai wasu da tsakankanin su ina fatan kuna fahimta ta to mu je zuwa ga na hudu wa amma Dimashq ash-Sham da Ibn Amir Dimashq ash-Sham Ibn Amir can ne yake zamne ina fata an fahimce ni fatilka bi Abdullah tabat muhallala yace wannan garin tayi dadi ga bawan Allah subhanahu wataala ko ba haka ba yace fatilka bi Abdullah tabat muhallala Hishamun so wanda yayi riwaya gare shi Hisham wa Abdullah da Abdullah ibn Zakwan li Zakwan intisabuhu wato Hisham wa Abdullah wa huwa intisabuhu li Zakwan bil isnad anhu tanqala su ma da sanadi ba kai tsaye suka rawaito gare shi ba kaje yadda Allah subhanahu wataala yake hikmarsa sai yace wa bil kufati al gharra'i minhum thalathatun a garin Kufa akwai mutane guda uku adaat faqad da'at shadan wa qarfula adaat ta tashi da kamshi ta yada kamshi shazan wato kamar kamshin turare wa karanfulan da kuma karanful shine suka ce maganu hari ko kanufari suka ce mishi wani icce ne mai kamshi ina fata an fahimce ni to dan haka wane ne su fa amma abubakar akwai abubakar wa asim ismuhu sunan shi asim fa shu'batu rawihi al-mubarriz wa afdala shu'ba shi yo riwaya gare shi ina fata an fahimce ni wa dhaka ibn ayyash abubakar ar-rida wa hafsun wa bil itqan kana mufaddala sannan kuma da hafsun shi kuma ya ruwaito zuwa gare shi kaga ashe shi hafsu da muke cewa qira'a hafsu a'a riwaya ce ta hafsu ba qira'a bace tashi ina fata an fahimce ni asim da shu'ba da hafsu suka ruwaito gare shi yake cewa wa hamzatu ma askahu min mutawarri'in imaman saburan lil qur'ani murattila ina fata an fahimce shi ko hamza waye ruwaya gare shi rawa khalafun anhu wa khallad da khalaf da khallad su suka ruwaya gare shi sannan kuma na bakwai din su shine al-imam al-kisai mutumin kufa gashi qari'i gashi kuma nahwi kamar yadda abu amr al-basri shi ma gashi qari'i gashi nahwi yake cewa rawa laysuhum anhu abu al-harith ar-rida layth shi abu layth shine ruwaito riwaya zuwa ga al-imam al-kisai wa hafsun huwa duri wa fi dhikri qad khala hafsun shine imam duri ya ruwaito ga kisa'i ya ruwaito ga abu amr ibn al-ala waɗanga yan uwa sune qurra guda nawa guda bakwai to ina guda uku suka shige imam imam ibn al-jazri yace abu ja'far an ibn wardan wa naqil kadha ibn jammaz sulaiman dhul ula wa wato wa yaqub qul anhu ruwais wa ruhuhum wa ishaq ma idris an khalafin tala yace abu ja'farin shi ko qira'a ta takwas ce ta abi ja'far anhu ibnu wardana naqilun ibnu wardana shi riwaya gare shi kadhaka ibnu jammaz kama haka ibnu jammaz da ibnu jammaz su suka riwaya zuwa ga abi ja'far kadhaka ibnu jammaz sulaiman bin ula wa yaqub qul anhu ruwais wa ruhuhum da da ruhu da ruwais da ruhu da ruwais su suka yi riwaya zuwa ga yaqub wa ishaqa ma'a idrisa an khalafin tala da ishaqa da idris su suka yi riwaya daga khalaful ashir wanda suke kira khalaful ashir a cikin ilmul qira'at ɗan uwa musulmi wannan ilimi ne mai zaman kansa zaka ga an yi mutum ya shekara goma sha bakwai a jami'a kasan misar ba mutum yana iya shekara talatin sannan ya kare ina fata an fahimce ni sai ka tsufa ilmul qira'at ba wasa bane sai an haddace shatibiya an haddace durral mudi'a an haddace tayyibatun nashr an yi bincike sannan a samu samun waɗannan kira'o'in shine ilimin da kuma yake fi wahala a wannan zamani don wahala gare sai an haddace alqur'ani bayan an haddace qur'ani shatibiya 1100 da wani abu durral mudi'a 200 da wani abu ko ba haka ba da 50 da wani abu sannan kuma a zo zuwa ga tayyibatun nashr 1000 da wani abu to ina lokaci ya kai na haddace shi kaga in ba mutumin da Allah ya ma baiwa ba yana da wahala dan haka dai waɗanda kira'o'in abin da yasa na kawo su saboda mu san cewa kira'o'in da alkur'ani ya kumsa kira'o'i ne guda goma sabanin su kuma ya samo asali ne daga wanda ya sabkar da su dan haka wanda yake jayayya da wannan kamar yana jayayya ne da Allah subhanahu wataala a gane wannan to anan nan akwai tambaya guda da kamata mu kanmu Allah ya ce walau kana min inda ghairillah da dai alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba la wajadu fihi ikhtilafan kaseera an samu sabani mai yawa mun ji yanzu ai ba a samu sabani wanda yake na qira'at shi bai daga ciki to amma anan yanzu abin tambaya wani lokaci sai a ce malaman tafsiri sun yi sabani ko ba haka ake cewa ba to qur'anin ba guda bane dan mi malaman tafsiri za su yi sabani na biyu sai a ce malaman hadisi sun yi sabani to in dai ham maganar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kuma duk hadisan sun inganta me yasa za su yi sabani ko kuma wata rana suka ji an ce malaman fiqh sun yi sabani kuma sun ce abinda suke suke ɗebowar hukunci a cikinsa shine alqur'ani da hadisan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan me suke yin sabani to kaga da wannan ake batar da mutane da dama sai a ce maka ai sun yi sabani dan haka ya kamata su koma zuwa ga abu guda a'a shi sabani asalinsa abu ne wanda yake haka Allah ya kaddara ma 'yan adam za su yi sabani amma in mutane suka yi sabani ba mutane zaka kallo ba ka kalli wanne ne dalilin sa an mafi karfi sai ka dauka don Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin sai an yi sabani kuma sabanin na alqur'ani ya tabbatar da shi shi kanshi alqur'anin domin annabi Sulaiman da annabi Dawud sun yi sabani kuma Allah ya nuna cewa dan shine ya samu nasara ko ba haka ba wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين sai Allah ce fa fahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma da annabi da annabi kowane ana masa wahayi ina fatan kan ana fahimta ta ko rikici kake so sai mu ce maka annabi Dawud shi na agaba kenan wahayi an riga an riga ya mishi ko ba haka ba kuma Allah ya ce kowane Allah ya bashi ilimi bayan annabta kuma kowane Allah ya bashi hukunci kuma tare da hakan sun ka samu sabani to mu dan me zakku zakkuwa kullun kuna zage mu kuna cewa malamai suna yin sabani a ba laifi bane malamai su yi sabani sabanin da bai dace malamai su yi ba cikin aqida don ita aqida ba a sabani Allah ɗaya ne wanda ya ce Allah biyu ne ko uku ne wannan ya kafirta ko ba haka ba amma sabani na fahimta abinda nassi bai zo da shi ba karara yana yiwa a samu sabani to dan haka nake son ƴan uwa mu dan tabo dalilan da suke sawar malaman tafsiri suke yin sabani wani lokaci da dalilan da suke sawar malaman hadisi su yi sabani da dalilan da suke sawar malaman fiqh su yi sabani dan ka kullum makiya na addinin musulunci wanda muke tare da su ko ba haka ba wanda suke iddia'in su rike alqur'ani ko kuma makiya yahudawa suna kokarin su nuna musulmi ai ba su hada kansu ba ba a samun kaza ba a samun kaza ai su ma ba su hada kansu ba an ce shafi'iyya sun ce an ce kaza an ce kaza a wannan ba matsala bace in dai aka zo aka tattauna dalili na farko mu komo wajen malaman tafsiri yasa malaman tafsiri suke yin sabani abu na farko wanda yake sawa malaman tafsiri su yi sabani saboda kira'o'in da alkur'ani ya sabka da su ba kira'a guda ba ce yanzu mun kai bayani shi ko ba haka ba to wata kira'a in ta zo ta faɗi wani abu wata kira'a ta faɗi wani abu sai wani malami ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'anonin wani ya ɗauki wannan misali wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid sai Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusance su sai sun tsarkaka shi yasa da yawa daga cikin malaman fiqh suka ce in mace ta wato jinin haila ya yanke mata to ya halatta mijin sai zo mata domin hatta ya tsuhurna kenan har sai jini ya yanke so yawa wasu malamai suka ce a'a sai sun yi wanka don Allah ya ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah in suka yi wanka kaga nan ba ana mai sun tsarkaka ba kenan biyu zamu hada to kaga ashe sabanin da aka samu wajen fahimta ne aya guda ce aka kafa hujja da ita to don haka dan an ce malaman tafsiri sun samu sabani malaman fiqh ma sun yi sabani akan wannan kaga ba matsala bace abu na biyu ana iya samun matsala wajen kalmomin larabci kuna fahimta ta shi alqur'ani ya sauka da wani yare yaren larabci to in yaren nan ya saba malaman tafsiri suna iya saba kuma su iya sabawa suna iya sabawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tace min thalathata quru' to shi alƙur'u da larabci wani lokaci larabawa suna nufin haila alƙur'u wani lokaci ma larabawa suna nufin tsarkaka duk malaman tafsiri da kaka gani da na fiƙo da sun kai saɓani saboda kalmar tana ɗaukar ma'ana biyu kaga dole ba ka isa ka ce ba dole ga wanda ake nufi sai dai kowa ya istihari ya kawo dalilansa wallahu a'lam da haka in malaman tafsiri sun yi saɓani ko malaman fiƙo a nan saboda wannan ne abu na uku wanda yake sa malaman tafsiri su yi sabani saboda waɗansu suna cewa wannan aya mansukhiya ce an shafe hukuncinta wasu ce a'a hukuncin tana nan sai a samu sabani ko ba haka ba shi ko wannan naskhin ya tabbata cikin alqur'ani ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir wasu na ganin wannan aya an shafe ta wasu ce a'a hukuncin tana nan amma dai an dan yi takhsisin ta ne to kaga wannan sabani dole a same shi sannan kuma abin da ke sawa malamai su samu saɓani wajen almutashaba sai ka iska waɗansu ayoyi ba kowa ke fahimta ina suka sama gaba ba an ce fawa rabbika lanas'alannahum ajma'ina an ka ce kuma fa idza rufiqa fi suri fawa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun zamu tambaye su ko sannan kuma Allah subhanahu wataala ce fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba wanda za a tambaya wasu ce ga abin da ake nufi wasu ce ga abin da ake nufi kaga dole a samu sabani saboda zahirin alqur'ani kamar yana son ya buga ina fatan kun fahimce ni sannan kuma dalilin da ke sawa a samu sabani fahimtar mutane tana daban-daban wani ga abin da ya fahimta wani ga abin da ya fahimta kenan ba alqur'anin bane yake da matsala fahimtar mutane ce za a kalla wacce ce ta dace da ta fi dacewa da alqur'ani sai a yi aiki da ita sannan kuma dalilin da yake sa a samu sabani shine waɗansu ka'idodi da ake aiki da su wajen tace hukunci wani yana aiki da wannan ka'ida saddu zara'a malikiya suna amfani da ita sun faɗaɗa ta waɗansu su fara haka ba sannan kuma aqida tana iya bambanta ba duk mutumin da ya rubuta tafsiri ba aqida su take guda ko ba haka ba wani aqida ta mu'tazila ce wani aqida ta shi'a ce wani aqida ce ta khawarij ce wani kafiri ne ya sako rigan musulmai ya zaka rubuta tafsiri wani kuma aqida ta ingantatta ce aqida ce ta ahli sunna ko ba haka ba to shikenan kuma sai a ce duk tafsirin su yazo daya a'a waɗanda suka rubuta tafsirin ne ba guda ba kenan dole a samu sabani muna son ku hankalin ku shi waye ne saboda sabanin da ake samu wani yana da aqidar da kaza wani yana da aqidar da kaza to kun ji dalilin da ke sa a samu sabani sannan kuma akwai mazhaba ta fiqh wani zai iya kuma zuwa ga mazhaba kaza wani zai iya kuma zuwa ga mazhaba kaza ya tace ke hukunci ya dauko an ga fassara to kaga wannan ana iya samun matsala yanzu kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa waɗanda suka yi kazafi ga matan da sun kai zina Allah subhanahu wataala ya ce wa ulaikumul fasiqun illa allazina tabu min ba'di dalika waɗanda suka ce to hanafiya suka ce istisna'i yana koma ne zuwa ga abu guda na ƙarshe illal ladina tabu kenan fasikancin zai daukuwa gare su amma wala taqbalu lahum shahadatan abada su a wajen su ba a karɓar shaida saboda su istisna'i yana koma ne ga na ƙarshe sauran jamhuri suka ce a'a in dai sun tuba dukkan abin da ya gabata ana karbawa kaga wannan dalilin da yasa aka yi sabani kenan sannan kuma domiri na alqur'ani yana iya sa a samu sabani saboda mi saboda damirin nan yana iya komawa zuwa ga wane yana iya komawa zuwa ga wani wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl salati wa min dhurriyyatihi shin wa min dhurriyyatihi dauda shina komawa zuwa ga ibrahima ne ko da komawa zuwa ga nuhu magana ne ta fara da annabi ibrahim kuma yanzu an kawo nuhu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika lil muhsinin amma in muka duba duk ɗaya ne nuhu shine abul bashar bayan bayan annabi adam alaihi salam ko ba haka ba sannan su ko waɗanda suna daga cikin zurriya annabi ibrahima ko ba haka nan bane to dan haka damiri shi na iya komawa zuwa ga wani shi na iya komawa zuwa ga wani to meye dalili kace ba za a samu sabani ba saboda ɗabi'an wannan wannan a gurguje ƴan uwa shine dalilin sabanin malaman tafsiri to mu zo zuwa ga malaman hadisi me yasa suke yin sabani wani daga cikin malamai ya rubuta littafi ya sanya masa suna asbabu ikhtilafil muhaddathin sunansa khaldunul ahdab dalilan da suke sa malaman hadisi yi sabani dan gashi nan kullun sai a zo a yi ta ƙarya a ce wai sun ce kaza sun ce kaza na farko shine akwai aqida dan mun yi muku bayani qur'aniyuna asalin tashin su a duniya menene aqida yan shi'a sun zo sun kafirtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu in ka samu wanga muhaddis na ahlus sunna ne wanga muhaddis na yan shi'a ne dan shi'a zai karbi hadisan ahlus sunna bai karba to in an ka ce malaman hadisi ba za su yi sabani ba to kaga za a yi kaga wannan ba gaskiya bane sannan kuma shi hadisin na akwai da ake tace shi malamai waɗansu suna ganin hadisi da'ifi in dai cikin fadailul amal ne a karbe shi waɗansu suka ce ko cikin fadailul amal ne ba ka karba kuma wannan shine abin da ya dace domin hadisan da suka inganta sun ishe mu mu ibada ba sai mun hada da wasu hadisi da'ifai ba to kaga waɗansu suna da wannan aqida wasu mursal suna karba ta da sharuɗa wasu ba su karba hadisi mursal amma shi duk bai san da wannan ba ina fatan kun fahimce ni wasu suna ganin wannan hadisi an shafe shi waɗansu ba an shafe shi ba sannan kuma yana yiwa wani hadisi ya zo ma wani wani bai zo mishi ba shi yasa ake samun sabani domin ba a san wanne ne magabaci wani lokaci wanne ne abin nan sannan kuma akwai wata ka'ida malaman hadisi duk mutumin da anka ce an rawaito hadisi sai an san tarihinsa an san malamin hadisi ne ko ba malamin hadisi bane to waɗansu sai su ɗauki wannan mutumin siƙa ne a wajensu mutum ne siƙa waɗansu kuma sai su ɗauke shi mutum ne wanda ba siƙa ba to kaga yanzu waɗansu sun ce mutumin ga adali ne waɗansu sun ce ba adali bane ko yanzu a zamanin mu ana samu wannan ko ba samu kai a wajen wani mutumin kirki ne ko ba haka ba kuma a wajen wani mutumin banza kace to yanzu idan da a ce kai ka faɗi labari a wajen wanda ka faɗa shi a wajen shi ajiji kake mi zai yi zai karba wanda ba ajiji kake a wajensa ba zai karba ba zai karba ba to wannan su ma malaman hadisi suna yin sabani sannan kuma shin wai wajen lokacin da an ka samu hadisai sun zo wanne ne za a gabatarwa sai suka kawo ka'ida in an ka samu hadisi biyu su an ruwaito su ba a iya haɗa su to sai ya zamanto akwai saɓani tsakankanin masu riwayar za a ƙaddamar da wanda shi ne ma'abucin riwaya an gane ni ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba ibnu abbas yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure lokacin da ya yi harama ta hajji ko ba haka ba ita kuwa da aka ɗaura ma aure da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba maimuna ce ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kafin ya fara aikin hajji ba cikin aikin hajji yake ba kuma waɗanga hadisan duk suna nan hadisi na ibnu abbas din yana cikin sahihul bukhari da muslim wancan kuna cikin muslim amma sai malamai suka ce a gabatar da hadisi na maimuna dalili don saboda ita ce aka daura ma aure kinan tahi kowa sanin labari ko ba haka ba ka san mutum ba mallam bahaushe na cewa mutum ko shi na mun ko ce rana bai mun ranar da an ka mai amarya ko ba haka ba ranar da an ka daura mai aure kaga koko malaman hadisi na cewa al-musbit muqaddam ala nafi wanda ya tabbata suwa ana gabatar da shi akan wanda bai tabbatar suwa ba wanda ya kore to wannan ka'ida tana da matsala an fahimce ni waɗansu shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani ya samu matsala da malaman wato fiqh da dama wajen motsar da dan yatsa a lokacin da ake cikin sallah meye dalilin da yasa aka samu sabani saboda su hadisan da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai motsa dan yatsa ba sun kai hadisi guda goma ko sha ɗaya hadisin da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa dan yatsa hadisi ne daya sai aka samu sabanin ka'ida shi yace wanda ya gani ya karu da wani abu wanda waɗanda su gani ba su ko suka ce a'a waɗanda suka riwo riwaya sun fi yawa tunda shi waɗancan su rinjaye su mun kalli adadi shi a shekh nasiruddin albani bai kalli adadi ba su ko sun kalli adadi kaga daga nan waɗansu suka ce ba a motsa waɗansu suka ce ana motsar da hannu da haka abin da nake son in ce a nan sabanin nan a ilmance na yake akwai dalilan da suke sawa a samu sabani sannan kuma mu ahli sunna game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tsaka tsakiya in kuka duba waɗansu ba su karɓa hadisi yan shi'a sai wanda an karwaito daga ahlul baiti kaga sun ja da baya khawarij ba su aiki da hadisi na sahabbai mafi yawanci suna amfani ne da hankulan su sai hadisan da suka dace da aqidar su kaga sun ja da baya mu'tazila suna gabatar da hankali ina fatan kuna fahimta ta suna gabatar da hankali akan nassoshi na alqur'ani da hadisai ina fatan kun fahimce ni sannan su ko waɗansu musamman in ka dawo nan kasashenmu na Afirka da mazhabobi na sufanci duk hadisi karba ake yi a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in hadisi dubu nawa ne kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a bincike kaga su waɗanda sun ja da baya su ko waɗannan sun yi mi su ko waɗannan sun saki mu ko ahli sunna sai mun ka ce a'a in an kawo hadisi a duba a tabbatar da in ya inganta mu ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mu yin na yan qur'aniyuna ko yan kalakatu mu ce ƙarya ne ko mu koma irin na yan shi'a da mu'tazila da khawarij mu ce a waɗannan hadisan sai waɗanda suka dace da son mu sannan ba mu yin na mazhaba na waɗanda komai an kace a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka dauki littattafan da ke kasar misra na da kawai sai ka an sa hadisun sharif shikenan wai hadisun sharif wa ya ruwaito shi ba a sani ba kai dai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da maganar manzo da maganar sahabbai da maganar malamai da maganar likitoci duk an gama an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu a ƙarshe ya ku ƴan uwa musulmi saboda wannan karatun yana da muhimmanci mun ka keɓe mishi lokacinsa me yasa malaman fiqh suke samun sabani na farko shine qira'o'i dazu mun gaya muku wagga qira'a ta ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ko wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ko ba fa idza tatahharna wadanda sun ka ce yatuhurna da jini ya yanke shikenan ya halatta ka zo mawatarka sai Allah ce fa idza tatahharna wadannan malamai suka ce a'a sai in tayi wanka kaga duk qur'anin guda ne sabanin hukuncin saboda ni saboda qira'o'i ko ko aula mastumun nisaa aula mastumun nisaa ko sun kace la mastumun nisaa in kun kai jima'i domin la masa yana nufin ka shafe ta ta shafe ka lamastum in ka taba suka ce to da ka tafi mata ka babu alwallaka ko ba haka ba har muka zo muka bayanin cewa nan jima'i ake nufi domin a haka nan ne kenan da mutum ya tafi matarsa babu alwalla kaga dalilin da yasa aka samu sabanin sabanin qira'o'in da kuma yare na larabcin abu na biyu wanda malamai ke sa a samu sabani adamul ittila ala alhadith wannan malami ya ga hadisi wannan kuma malamin hadisin bai kai gare shi ba kaga fata wasu tana iya sabawa shi ko babu wanda sai kewaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin malamai sun wato sahabban kansu wadansu tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dare suka bar Madina ba su dawo ba sai bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun tafi kaza kenan mutanen ƙasa kaza suna da hadisi kaza waɗansu suna da hadisi kaza waɗansu suna da hadisi kaza in ba yanzu ba da duniya ta zama to an tattara hadisan ana bincike kansu kaga kenan dole a samu sabani wani ya kai ga hadisi wani bai kai ga hadisi ba to in fatawakka ta saba ma hadisi me zaka yi sai ka aje ra'ayinka ka rike aya da hadisi shikenan to dan haka in muka iske wani babban malami misali imamu malik da aka zo fatawar shi ta kare azumi cewa in ka ci ko ka sha da gangan wato cikin mantuwa sai ka sake maimaita azumi ga hadisi yana cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ci ko ya sha a cikin ramadan azumin sa nan wane za a aiki da shi sai mu aiki da hadisi mu ce to wannan yana yiwa hadisin bai kai ga imamu malik ba ko ko yana yiwa wato adamu subutul hadis yana yiwa shi hadisin bai inganta ba a wajen shi an yi sabani fulanun adil fulanun ghairu adil wadanda sun kace adili da suka ce ba adili bane to ya samu sabani ba za su amshe shi ba sannan kuma ana iya sabanin fahimta nafsi guda ne ingantacce amma an samu sabani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ababe waɗanda ake kiyo suna haɗe wuri guda la yujma baina mutafarriqin wa la yufarraq baina mujtami' idan suna haɗe wuri guda ba a rarraba su shine malamai fiqh suke kawo zakatul khalitain ina fata an fahimce ni a ce da dabbobi na da naka ana kiwon su wuri guda sai malamai suka ce to nan ana hada musu ai musu zakka ina fata kun fahimce ni suka ce za a yi musu zakka kamar yanzu ni ina da wato raƙumi biyu kai kana da raƙumi uku akwai zakka ko babu to amma in an raba ba su babu zakka in an hada su akwai zakka sai aka ce in mutum guda yake kiwon su wuri guda suke cin abinci makiwatar su guda ce akwai zakka gare su su hanafiya suka ce a'a mu ba mu yarda da wannan ba nan da ake nuhin khalitaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yace aljam'u kinnan yana nuhin in ya zaman to fil milki ne in matsayin naka ne amma in dai kawai hadawa ne su zo su ci abinci su yi kaza su yi kaza wannan ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ci ba sun kace al khultatu fil mulki la fil makani kaga hadisin guda ne amma fitar da hukuncin zai zama to an samu sabani wani lokaci yadda za a hadawa ne an ka samu sabanin ina fatan kun fahimce ni ko ko akwai wata ka'ida waɗansu malaman fiqh suna amfani da ita waɗansu malaman fiqh ba su amfani da ita kamar saddu dhara'i saddu dhara'i shine duk abin da yake kai zuwa ga haram haramun ne a nisance shi ko ba haka dan bane kallon mace yana kai ga afka ga zina ko bai kai sai Allah ce wala taqrabu zina Allah bai ce wala taznu ba ina fata an fahimce ni saboda mi saboda shi kallon mace shi zai kai ga Ahmad Shauki mi yace نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء نظرة idan ka kalli mace abu na farko wanda za a fara da shi nazaratun kallo fabtisamatun sai ai majuna murmushi ko ba haka ba daga nan alaka ta kullu fa kalamun sai a fara fira me sunan ki ko ba haka gane fa mau'idun sai a dauki rendezvous ko appointment fa liqa'u sai a hado ayi zina ashe mataki mataki ne nazaratun fabtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u da haka sai aka ce mi an hana kallon kenan duk abin da zai kai zuwa ga haramun menene shi haramun ne to kaga wannan ka'ida malikiya suna amfani da ita sauran mazhabumi suna amfani da ita amma ba kamar yadda malikiya suke amfani da ita ba sannan ita kanta lugha ta larabci tana da nata tasiri alwawu la tufidu tartib wawun ba tana nuhin abubuwa sun zo jere ba to shi na da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn shin dole waɗannan gabobin sai mun yi wannan sai mun yi wannan ko muna iya sabawa ina fata an fahimce ni da hanafiya da malikiya sun ka tahi cewa ba wajibi bane dan haka kenan yanzu in ni gabatar da wanke hannuwa akan fuska a wajen malikiya da wajen hanafiya ban da matsala don ba wajibi ba ne an gane ni saboda alwawu la tufidu tartib su ko sauran suka ce a'a dole da shafi'iyya da hanabila sun ce dole sai an bi tartibi to ka gani biya kawo wannan saboda wawun ita wawun ba tana nufin dole abu sun joje ba yana yiwa wani ya zo wannan ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina wasjudi ne wasjudi ki sujada warka'i ma'ar raki'ina ki ruku'i to in za a sallah in dai ta masu hankali za a yi kuma da Allah ce za a yi da miya ke farawa da ruku'i sannan a yi sujada to kaga alwawu la tufidu tartib to nan ma da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum kaga wawun ce shi yasa suka ce ba wajibi bane domin alwawu la tufidu tartib wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya tafi cewa ba wajibi bane dan ya kawo hadisan da suke nuna cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saba wannan tsari amma su tartibul a'dha a wajen umsu wajibi ne kaga daga nan da a samu matsala in wajibi ne in ka saba mai sai ka sake komawa baya ka cika gaban da abin ga in ba wajibi bane kaga shikenan babu wani abu akan ka ci gaba zaka yi sannan in wajibi ne in ka yi arwalla ba daidai ba ka kare ba jere ba a wajen waɗanda suka ɗauke shi wajibi in ka yi sallah babu sallaka su ko waɗanda ba su ɗauke shi wajibi ba akwai sallaka to don haka ba wai haka ne malamai suka yi sabani ba don ina son a ce ni malam wani ne in saba malam wani ba shi yasa suka saba ma juna ba imamu shafi'i yayi karatu wajen imamu malik rahimahullahu ta'ala an gane ni shi kuma imamu ahmad bin hanbal yayi karatu ga imamu shafi'i sun yi karatu wajen juna sun mutunta juna sun kimanta juna amma riwayar da ke cewa imamu malik yayi karatu ga abu hanifa ba gaskiya bane kun fahimce ni da kyau to da haka idan aka samu sabani tsakanin fuqaha'u kan wani ya kuma ya ce dan bi sun kai sabani a'a in ba kai ilimi ba abu biyu yanzu a akanka Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ba ku da sani ku tambayi ma abuta sani kuma waɗanda za ka tambayawa kai a matsayinka don kowa bai iya zama malami kun sa ko da cewa dole sai an yi karatu lalle tabbas mu je mu yi karatu amma abinda a wajen ma yuslibuhu fardu ainihi abinda mai ahlare faɗa shine addole kowa ya sani amma zancen sanin matsalolin ilimi bai yiwa kowa ya zan malami don Allah ya faɗi wa ma kana almu'minu li yanfiru kafa falawla da fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun bai yiwa kowa ya zan malami to amma abin tambaya anan kai a matsayinka in ba malami kace ba in zaka tambayi malami wa zaka tambaya sai ka tambayi malamin da ka tabbatar da yana da ilimi ya ake yi a gane mutum yana da ilimi tambayar ku nake yi saboda nan muna wurin karatu ne ya ake yi a gane mutum malami ne in ana so a gane mutum malami ne to bari in baku alama na farko waye san ma'abucin abu sai ma'abuta abu tela shi ya san tela ingantacce ko ba haka ba in ka ji teloli sun ce wane ya kai tela to tabbas mutumin nan ya kai tela ko ba haka nan bane idan direbobi suka ce wane ya kai direba ya kai direba ko bai kai ba idan duk ma'abuta sana'a su sun kasan wanda agwani daga cikinsu to don haka a zo fada a zamna a aza shayi jahillai sun kai su ɗari kowa ya ce wane ya fi wane ilimi mallan wane ya fi wane mallan wane ilimi idan aka tambaye su to kai me yasa ka ce wane ya ilimi sai ce wallahi ne yan shira wa'azi wannan hujja ce to don haka malamai su ne suka san malami abu na biyu in zaka tambayi malami sai in shi na jin tsoron Allah shi ko tsoron Allah cikin zuciya yake ko ba haka ba babu ko wanda ya sa abin da a cikin zuciya sai wa sai Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa to amma cikin aikin ka ana gane kana tsoron Allah ko baka tsoron Allah kana kwatantawa ko baka kwatantawa dan haka in ma baka da ilimin da zaka gane mas'ala don bayyuwa kowa ya zama malami yadda ka san sai ka goge ka tace ka dace sannan ka zabi telan da zai tsumka maka sutura mai kyau yadda ka gogewa ka zaɓi salula mai kyau ka zaɓi mota mai kyau har ka kace ta duniya baka son ta samu matsala wallahi shiga aljanna ya fi komi matsala sai ka dage ka zage ka zaɓi malaman da za su yi maka fatawa ta Allah amma in ka zaɓi waɗanda za su baka fatawa ta sauranka ka halaka ana nuna min lokaci yayi sannan kuma abin da yasa malamai suke samun sabani sai an yi hattara don wani malami dan shi'a ne dole na fatawar da zai ba su ta saba mata ahli sunna ko ba haka ba sannan kuma mazhabobi da suka zo ana samun sabani wagga mazhaba kaza ta ce kaza amma mu a aqidan mu ta ahli sunna za mu tsaya mu kalli dalilan kowane malami mu ba a ce sai mun dibi wani ba an gane ni ba maza muke kallo ba maganar da aka faɗa muke kallo wanda ya faɗi magana mai inganci muka duba muka ga dalilinsa ya fi ƙarfi sai mu yi aiki da ita wannan shine abin da muka kai gare shi Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum yan uwa mun ka samu gabatar da waɗansu ababe daga cikin su Allah subhanahu wataala ya albarkace mu Allah ya albarkaci rayuwar mu gaba ɗaya anan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu na rai mu dawo mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته